إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna laraba biyar ga wata na dulka'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da shida yau darasi na musamman kan tarihi na gwagwarmai da suna a damagaram yan uwa kamar da na yi bayani a sati da ya gabata a ran juma'a yan uwa da dama irin masu bahasi na jami'a ko wansu yan abin sadarwa sukan zo wajena da neman sanin wannan tarihi da yawa na kauce su da yawa to ganin ko ta al'umma tana da tarihinta kuma tarihi yana da tasiri cikin al'umma kuma waɗanda za su ba da labarin suna tahiya wanda aka yi da su kuna ganin wanda aka ca yaran ga mu dai horon gashi ya zo kina mu ma dai munnana munnana kun ya tahiya kenan ka aje wata ran alalima a rasmi ka labarin kina shi sa insha Allah bakin gudugudu dan tarihi bai wace mutum guda ya iya gaba daya amma bakin abin da nake da shi ganin tun farko na ba abin muhimmanci ina rubutun wasu abu da yawa daga ciki shi sa kenan akwai abu da yawa ne kamata an hodi wanda kuma sauran bayani sai a nema daga waje yan wadan na ce da yawa suna misali kaga wanda ya sabaka labar wanda aka yi da su irin su imam magaji kace Allah ji kanshi ya gafarta mishi irin su malam dan tsoho irin su alhaji inkan irin su hassan malam isa irin su alhaji hamisu kwano donan da su aka yi an je kwamsariya ko gidan sarki ko ina jandarmeri donan da su aka yi hukurmai to sun tahi da yawa kuma muna hanya kin dalilin suna tahiya kuma ka aje wata alima a rasa insha Allah za mu ka bakin gurgudu bi iznillah yan uwa tunda da farkon yi magana tarihin suna abu ne mai wahala gaba daya amma za mu ɗauko gwagwarmayar da aka yi bai tana da tarihi yau shekara talatin da biyar da wata uku da kwana biyu talatin da biyar da wata uku da kwana biyu farkon a hoto waje a bayyana ta kahin nan akwai da dama cikin yan sun finci sunna kahin mu ma irin su shaka malam sha'ibu abdu irin su malam dan tsoho irin su hassan isa irin su malam muhammadu na shago irin su malam lawan ga su da dama wanda irin su alai dan agadas Allah ga su Allah ga Allah ga musu wannan sun riga yin fahimta sunna kama abin mahi yawa a tsakaninsu ne tsakaninsu suke yawo misali cikin yan harko ko misali malam sha'ibu shi ya samu damar zuwa ma kaduna wajen abokan gumi sun je irin su dan haka da cikin a takaice kenan ina magana kayan abin ya zo mu da harko muna ji labari ne ma alhamdulillah ni dai abu hanya biyu allah ta na fahimci sunna ta harko shuraren radio kaduna ina shuraren abokar gumi ina shirin ɗaya rubuci duka ina shuraren su a lokacin nan ban na alƙibla eh ina shuraren kowa dai abinda allah taimake ni na hara gano ɓangaren sunna ana haɗi ana suka abokar gumi bai sa annabi bai ma annabi salati bisan uwaye wannan abin da ake hudi sai na ji kishiyar haka a wajen shi babban abin da ya halkar da ni a wani tsoho ungume ƙara karatu ita salati goma goma ga annabi ji mace katon gumi kullum kullum sai hudi ita to an ce ba sa ma annabi salati wannan kamun harko kenan kuma na jin gacin gumi bangaren uwayen wani alamun ciki idan na gano da a takaice hanyar da na gano kenan gumin ƙarya ake mishi abin da gano ɗaya rabocin gano matsar ɗaya raboci na ƙyarda da shi farko shi gumi an aka zo kusa ana musulunta cikin azumi a wajen kowa cikin su wajen gumi in ka musulunta zai lakanta ma kalmar shahada ya ƙare sai ce a bashi ibada da hukunci a ji a kowa mai addini a je a koya mai addini a bashi da tauna koyon addini shigun da da bauchi he lakata ma dariƙa kai tsaye ba magana na ta koyon addini dariƙa zai baka to na ce wani mutumin kullum shi dariƙa zai baka har wata ne ke cewa to idan kama annabi salati kai la ilaha illa don abu ke zanawa kai azgfari yace to wa baka kenan idan ba a baka baka da mai baka kenan kai a banza daga nan ce wannan akwai matsala wannan yasa kenan a takaice na gano wannan bi na bambanta tsakanin gumi da da rubuci na gano gun malamin sunna ne gun malamin dariƙa ne na biyu malami na wanda zai an kowa san shi malam bin bidar shine malamin da muka taso a wajen shi don shi muka bukatun fiɗo mutane suna kamar iya adawa da sunna ganin dattijo ne kusa abin da shayi faɗin wani abu ya da wahala ba kawai ke ɗaukar wata wahala ba ana jita-jitan mun hara abin sunna harbin sunna in na je makaranta wurin shi duk da lokacin na ina zuwa wurin shi duk alhamdulillah dole muka karatu sun sani in na je makarantar akwai sa'annuna akwai sa'annin babana akwai tsahi da yawa amma alhamdulillah duk wanda muka karatu ba wanda zai ce ɗaya rana malam ya ba shi kujera ya koya mana karatu amma ni in dai na je lokacin wallah ta yi zai ce koya musu dole ka bude wasu na adawa mara suna amma dole suke suna adawa da lokacin nan amma wallahi kusan karatun da ake na zaure littafi za ka tun daga ahadari iziya shimawi sala har motsa malik kuma kowa buɗe ga baka riba baka riba littafi aka za ka bada wallahi haka za mu yi gaba ɗaya dole ka yi wannan ya sa wata ran muna karatu he shi gida ce malam zuwa he kiraye ni wallahi wani Allah iya shaida kuma ya koma ga Allah shi ya mutu ya ce malam iliya abin zan gaya maka suna maganganu da yawa akan ku amma ga littafi kai je ka karanta an karanta ka zo ka bar labari abin littafi dan fodiyo na akwai nura albab nura albab na dan fodiyo na akwai dan fodiyo eh bana ka je karanta na je na karanta na dawo ne suke shi a daki yace ka gani ko duk abin da kuke hodi kaga akwai anan ko nace na gani malam to zan ga maka sai ku samu matsala yace wallahi za ku zama da mutane ta amma in ku hasa da mu ku da mu da Allah ba ku ci gaba da yi ku hasa Allah haka jama'a Allah ya shaida ta za ku zama da mutane amma ku hasa inda ku da Allah ku hasa amma wajen mutane in gargajiya shi ma dan iya dawo da mu amma shi ya san ni na sani abin da ya muni kenan malami na biyu da muke tare da shi ma kasa baba na amma Allah ga kamar soyayya kamar kamar aboki na malamin su shi ma wanda san gwamnati ya sani malamin su shi muna hira da shi ta malam da Allah wani abin da suke da ake ji na izala me ya matsayin wani izala yace mana idan abin zan ga maka wallahi wani abin namu akwai shishigi da yawa ita zama ka misali ita zama ka misali guda akwai wani wuridi da aka bamu da muke da shi an kai wani wurin ka kare ka kaka wanka baka kare ma wankan janaba sai da Allah malam ba halaka ka ba Allah haka ga mu ta ayin zalla abin ke wani gaskiya ne amma shi asan kan galgaje shi amma mun shaida a gaskiya suke to mu daga nan mun karba ka ji asalin fahimta ta sunna yan wa a takaice kun ji da yan warkoko kenan su malam dan tsoho su malam shaibu su wannan ga sunan dai sa alhassan isa su to malam muhammad wannan da kidan shaibu sallallahu alaihi wasallam sun riga mu gane sunna an wa zan muku magana ta fara bagurmai sunna 20 ga wata na janairu janvier le 20 janvier 91 arman imam magaji le 20 janvier 91 shine harkon aka hoto a hili agagaci malamai a yi wa'azi dalilin auren imam magaji Allah ya shiga ta mushi a yaga tarin ibaran ba mai shinkawa ya zo ta sawa wa'azi aka samu gayyata shi kahin ya zo da yawa cikin manya-manyan suna gudun fitina a'a ka ajewa in za da su ka aje ta fitina kaza kaza suka kawo kanmu ya za a kawo ma ran bawa a bar yan gari su yi wazin su na akwai abokan imam magaji wanda suka fito daga madina da ma shi imam magaji da wanda ya madina ga ba magana sunna shi da ma ya madina da ma ya can ya dise ya wannan college hal dise a can yi ya zo ida asai kenan na mun sunna wannan su da hakoko kenan ya suka yi ta abokan shi ka a kawo malamai zala suka yi ga dangane da malamai zala za su zo in suka same ni to in sun zo kan su yi magana kan guru ko laya ko ɗariƙa kan su ku gaya musu na ce to dan Allah zaka kira dan izala balle kana zahi zahin ta wannan kai ta kai magana guru da laya ko ɗariƙa san da wala na ce to shikenan suka ce suka ce bata yanka wuya ba shikenan wannan shine asali Ibrahim Bawo ya zo nan aka gayyato har liman har malaman ɗariƙa ba san ba abin da ake ciki su kun wazi yanzu a yi da sun zo da suka zo ibrahim bawo ya zo ya buga wa'azi suka cika tab amma ba daman magana aka kare wa'azi kuma aka koma gida kuma ya kwamanta ya bayani da a lokacin nan ni ina sa ensemble ƙananan kayan nake sawa kuma na yi wa'azi a gabansu gaske wa'azi da ƙananan kaya wa'azi da ƙananan kaya sabon fitina da dai a takaice dai wani ita ce farkon wa'azi na farko da aka yi a wannan dalilin aure na imam magashi kenan daga nan labarin suna ya fito labarin ta ya kai ko'ina a shi abin wannan ya buga an yi wa'azi an kare kowa an yi wa'azi da sayi an yi da marici shi kenan yanzu an kwan biyu sai magana ta biyu zan kawo magana ta uku malam amadu na ta papuroma haka muke ce mishi a lotin amma na papuroma malam amadu mai wazi sai ya zo muna wa'azi a majema da malam isa ya zo kamar ziyara muka dan tattamana da shi aka ce ta gobe an fara magana laya a bari gobe akwai wa'azi a hilin kurs a hilin kudus mun je kurin wa'azi za a adi ashe sun tara mutane yan gari almajiransu da damin yan gari za a yi mukabala tsakanin yan izala da yan dari da yan gargajiya da malam ahmadi ne a lokacin nan da malam hauru baban garji da ni da malam isa ne mu bira ne sai yan kallo kuma mu yi wa mukata a alsuna lokacin malaka zan ba mu yawa a lokacin nan abin da aka je hujja ta sa guru da laya damun shi sha musu a lokacin nan muka ce to a nan suna hayaniya sai na ce za abin da ke so zuka mu ci gaba wannan ruwaya don man haru shi kawo ruwayar na ce wannan da kayan mai magana ingancin ruwaya wannan hadisi da wata siga zo ita siga shi sun miniki sun miniki ne ma ta ce mana iliya kai mutum mana iliya ne mana isa ce ba ba magana mana iliya kun ba shi amsa amsa da bi bana ba aka tada hayaniya aka guru da laya aka watsi ai ina hegar ya wato ɗan izala da malamadu an yi mukabala an yi kaza yi zara sun fito na hoto daga nan abu asalin bayyanar malam haru da malam amadu kenan ga masu kare guru da laya da yan ɗariƙa asalin suka bayyana kenan sai tashin sunna ma ya suka zama su ne abokan gwagwarmayar da farko da sauran malamai daga ba suka biyo baya asalin tashin rigima ta tsakanin mu da su wannan sai zama to malam amadu da malam hau wani gaya muku a tarihi layar hamsu ke cewa tarihi bejin kai tarihi bejin kai da wani abu ne ya zo dole a waɗi ba na abin da aka yi ne ya huce ya huce ne su suka zama to kamar wakilai na 'yan gari akan ga masu adawa da ahlus sunna kenan gari kuma ya adawa da alsuna dan an yi kace da yawa kenan ga masu kare wancan yan gari wannan yasa ka samu suna in suna wa'azi kuna kuna labari da ada ka hanyar abin a gane inda ake tunkoso ɗaya ranar su yi wa'azi uku hudu lokacin sun yi kungiya ta farko da shi malam haru da malam amadu da malam musuba da malam maniru lokacin nan su ne suka kungiya lokacin babu sauran malaman wanda ruwan sautan ba san sautan ba san sama wata ba san sama sauran malaka duk ba san sama anta sai suke wa'azi unguwa unguwa akwai gidana nan muna karce manzo da muke karatu bayan isha kai aka kawo wa'azi gidan Alhaji Sadi daidai gidana a zo a yi ta kirtan mu a yi ta faɗi mu abu kana da kuma kun ga wannan unguwa mun zama ta wannan unguwa nan izala ta kanta haka suka wannan kungiya tasu kungiya ta watse wa'azin ƙarshe da suka yi na ƙungiyar a ƙoro su imam magaji aka gayyaci wa'azi shi ma a ji awa imam takaka to akwai wani abu da suke hodi shi an je malam haru ya hodin daraja da Allah mushi ya rubuta qur'ani goma sha biyu ya kaza kaza kaza kaza ka san mutane yan fitina sai suka ce malam ahmad wannan da kai yake malam haru ke ne ya yi karatun qur'ani sai almajirai malam amur suka ce malam haru da malam amur da ke buri daga nan ƙungiyar harko ta watsi wannan shi ne kenan hewan ƙungiyar ta watsi ana nan ana nan sai aka samu wani mugun katari an samu hori a nan garin na rushin ruwa hajjiyo ya kama ba ya shimka ba sai sarki ya kiraye su gidan shi da cewa a yi addu'a a yi roƙon ruwa allah kawo ruwa damuna ta nisa ta wannan suka samu damar soko cewa abin da ya hana ruwa wa'azin 'yan izala a sallar 'yan izala bakin tasha ita ta hana ruwa yiwuwa duk shigar taka da ake yin taka ruwa ta wane ne wai sallar 'yan izala ta hana ruwa a bakin tasha sai a nan suka wata shawara dole a hana mu wannan sallah ta juma'a ta bakin tasha wannan abin sarki bawan Allah bai san mutum suke ne sai dauki wannan magana aka dau ɗan BBC Keta Suleiman ya zo dauki magana sarki ya magana mai zaki kan cewa yan gari za ta wannan wannan sallah ko da ƙarfi ne ba a sallah ta bakin juma ta bakin tasha bayan ya ƙare ɗaukar magana sarki duk ɗan BBC ne sai ya zo ya kira wani da lokacin ne nake juma'a nake juma'a da lokacin juma'a manya bisa zuwa mun da muke gamu yara kasa matasa eh duk manyan manyan lokacin ba mu zuwa juma'a duk a lokacin ba mu zuwa juma'a cikin manya eh sai ke tafi mun kira wani in zo gidan shi sai danna magana sarki kaji kaji kaji abin da yace ka dan jarida ni kuma na mai da zai wasan dai wanda ji abin da aka yi na mai da zai ne ma wannan magana ƙari uku na ya a bbc da magaran za a yi yaƙi da yin zara da gwamnati sarki shi sarki ya ce ka zama mun ce mun gon zai wasa ba mu wasawa mun ce haidai a yi kurin kenan haidai a mutu me za a yi kenan wannan rikici bbc ta yaɗa magana wannan wannan magana da ta yaɗa ranar ga laraba ne alamish alamishi da marece muna shawara gidan hassan isa da mu da su malam gali da su alai duka muna shawara a nan sauran jama'a yan bakin tasha lokacin juma'a ta kira dan lokacin muke juma'a tare muke nan da bakin tasha bakin tasha ne muke yanta wurin da bai huce ba kata meter an ga tsallaka taki ne biye ka sai can babu babu rihi ko daya kurin ta birgi ne biya ka kewaya muke juma'a mu a buɗe duka kilga mu wuce mutum ba arba'in zuwa talatin na muke sadar haka muke juma'a an huce suna kalabu suna mana shigantaka ɗan gari kenan yanzu an ce ba za mu yi wannan juma'a ba mun zo muna shawara a gina hassan isa ta su a ce mun ai an zo an kama su lange su wa 'yan bakin tasha me yawa kana 'yan bakin tasha sun je sun ɗauko duwatsu da wani adda da gatari a mota sun zo malamu su baya zo sun zubo su a mota ya ga an zubo adda da waye da duwatsu shi kuma shi na gaba da gudu kuma suka zaki suka ce duk uban da yi suka zaki sun gaishe duk uban da ya kaza suka zaki wannan da gaugawa sai je ya gaya ma hukuma muna nan muna shawara gina su isa aka ce ai an zo an bude shago an kama wannan makamai lange ya ce na shi ne an tayi da su shi tun za abin da za a yi malam gani kakka tahi malam gani mutane shi kakka tahi kusariya da akwai su da a ci akwai su namu musulun za a musulun je mu ga me ya kamata mi ka je gidan kan kai gaje za ka raba da kamata a je a gayawa aka raba mutane kamar gani ya tafi kusariya dama ya suke gani su ce haka shi ma suka sake layi suka kama shi akwai mustafa bilal shi kallon shi mustafa bilal tiji ne shi ma ta ina ciki a kama shi sai to wannan makamai da aka tara mamankanta ana cikin shi ya rasu sai zo iya aiki a jamus iya aiki a radio sai ya zo ɗauki wannan makaman da talibi da afare da duwatsun wannan da adda da mashi duke da kibiya ɗauko sai ya watsa ya ce ai gashi makaman eh za a waƙi gobe da ya zala ya watsa aka sa aure ta yan aka sa aka watsa radu jamus kenan gari ya kwana cikin bala'i za a yi bala'i gobe ana cikin haka sai kuma matsala ta kama bangaren misali bangaren gidanmu bangaren babana bangaren tsohuwa da tsohuwa ta ta can gidan sarki ce ta birni ce daga can aka turo su in je na ce a bana zuwa ba haka wani mace ba zuwa nan gida na je to nan me yaso gidan su kwanta kaman sai ɗaya ka ce a cikin gidan damu na ka fitina da magaran ka ka fitina za a yi kashe kashe na ce ba ni na kata ba wallahi ni ma yi ne nake tun na ce na ce wallahi ko ba ni sunna za a yi ko ba ni asalin da na ɗauki niyya cewa an an zo juma'a ta gobe imam magaji ka yi juma'a sa gane ko ba ni a yi kusurin imam magaji ka limanci na je yi don saka ko ba ni ma yi zai haka aka yi allah kai masahiya juma'a uku ga watan jiri katar baudus uku ga watan bakwai casa'in da biyu gari sai dogare na yawo da garkuwa wannan da jandarmomi da motoci ana sikili a gari za a bala'i to wannan ganin jandarmomi daga su da wannan garkuwarsu da dogarai suna yawo abin sa 'yan gari gaba ɗaya kowa ya batsama a yi a gami za a yaƙi tsakanin 'yan izala da gwamnati su harshen gwamnati suna gudun rikicin ne sun maɗu shi ana harkokin demokuraɗiyya wacce ba ba magana wani yanci wane ne amma ana harkokin abin ne shikenan ana haka wajen sha ɗaya na samu na zo tasha na shigo wallahi mutane ne tun daga ramfuwan har zuwa iglis wannan tarin dubunan mutane an taru su gani zama yin zala wasu kuma da mugunni suka zo dama na samu na kutsa na shiga na zamana suna jihon su mata wasu mara jiwa suna jiwa suna zagi mutane sai na hutu na zo shagon hassan isa bena aka ce sun ta yi gidan gwamna ta lokacin akwai fikis ta ɗauka sai na buga lambar gwamna kai tsaye sai ɗauka kusa ana sa adresin gwamna sai ce waye na ce mara idanun ce sai na ce kun turo jirgin mu yi ku durusi sai ta kai na ce waye na ce ni ne na ce garin na zuwa sai na ce sai na taji yanzu je prefecture da alhaji inka da imam magaji da hassan isa latajan wannan dai su ne da wannan dai hassan isa imam magaji da lamma da alhaji inkan suna jira shiga wurin gwamna na zo an ce su shigo mun shiga tare sai ce waye ya magana za a waya na ce ni ne na ce na ce abin sun nake haka an je an taru ana an hana jiwa sai ce yanzu da muka shiga wurin kasuwa a wurin da sarki da gwamna da kwamsa da da kwamanin legion gwanan shugaban jandarmomi da shugaban sojina duk wani iko na garin suna cikin burin gwamna ana ya za a yi problem duka suna duka suna daga gaba ba wani aka bari suna neman wuta da muka shiga sai suka ce sai ya ce ma alhaji in kan shi gwamna to yanzu kun yarda a kai sojoji aji a wurin suka ce ba matsala ana aika su aji su sai ya ɗauki radiyo ta suka soji sai buga ma wani cikin abu mun shiga cikin tattaunawa muna tattaunawa cikin alisun na bakin tasha wani ya tsorata ya ji wani ban tasha sai zo sai ta ai an kasa wada mutane kenan sojoji sun kasa wada mutane to muka ga kenan ka a samu problem a sabawa mutane banna mace to ku tsaya gwamnati ya gaya mana wacce muna cikin gaba ba wurin tsaya mu zama ma ya tsaye wasu a tsaye suke wacce yanzu abin da za a yi tun da ba a hana mu ba muna ba mai da ba a hana mu da ƙarfi tun da ba a hana mu ba kuma kuna gudun rikici ne za mu yarda wannan juma'a ta yau uku ga watan juye za mu ɗoge ta mu kai ta goma ga watan juye a majema mu bar bakin tashar sai gwamnati ya ce mutanen ku sun yarda muka ce insha Allah za su yarda wannan sulhu muka wuto daga gidan gwamna mu ta kowa ya zama mankanta ya tun karo mu a rashin kai kai rashin kai kai kai da rashin kai ya ga abin da ya aika jamu ya aika ya aika radio da bayanin gagarkuwa da mashi ya ta bayani a rashin kai ya haushi ya jakube shi yawa abin shi a rashin kan ya sha da baya muka taso da ni da alhaji inkan da hassan isa da lamma wannan su ne jama'a muka tare su muka zo bakin tasha da muka zo haba soji soji haɗari biyu ashe sun watsa hili sun yi hili su walihi sun kiran sallah waliya kiran sallah an yi shimfiɗa sun watsa mutane an yi hili ƙasa hili mu kuma mun zo da alkawali juma'a ta ba mai amma yanzu an yi huda an yi kiran sallah kurin a shi zuwa aji kuma mun zo a sallah sai kwamandanki na soji na zo ya ce ni an ce muna nan ya kun sallah kun gari na ce mishi a'a mun yi magana da hukuma juma'a ta ba mai a nan yan wasu fara kuka cin mutunci nuci a'a mu yi wata ya zama domin sulun hudaybiya kullum sulu kar saba sulu haka muka yi mu yi wata ya zama alkhairi kan sulun hudaybiya wallahi ka kuwa haka aka yi kuwa suka yarda ya ce to muna nan sai kun kwashe kamu gaba daya kun watsa za mu musa sai kwashe kayansu ashe a lokacin nan bayan an kare ashe an shirya daga nan daga an taso daga zanga-zanga a yi ƙone-ƙonen shaguna a biyo shagon hassan isa a ƙona a biyo nan shagon da muke zama shagon samana mamadu a ƙona a biyo nan yin sabuwa abulƙatar da muke zama a ƙona da gidan duk za ƙona inda aka yi rikicin to Allah ya kaddara wannan duk bata wakana ba sai bayan an ƙare sai ai kun sa'a ga abin da aka shirya kan wannan an yi shi uku ga watan jiya 92 watan bakwai kenan Allah hikimar Allah sati mai zauwa goma ga wata yanzu tara ga wata mun zo mun yi zama a nan dai girma da tsodan nan zama mu dan nan asalin sunna na ake zama kai magana kungiya dana tsayan wadin ba kungiya ba kungiya ko daya nan kurun sunna ce zun rutu ba magana kungiya eh sai aka yi shawara kurin gobe za mu yi juma'a a majema limanci da yake a lokacin da aka yi imam gaji biyu ba a bakin tasha tunda ba a sallah ba ni ne kuma liman a sai liman sai a lokacin in nace banna ya samu matsala anan sai na kyale ni zan yi juma'a ta gobe da muka huto daga ran yau sai na bi imam cikin lungu imam kurin gobe kai ta a me yasa nace kurin gobe kawo juma'a kurin kai juma'a kurin dan ya hini shekaru ya tara ma yara ne ko ana ga fitina mu a wajen mu ko to a ga daga wanda ya hini kuma litishi ne gashi dai asali ne na sa imam ya yi limanci asali limanci imam gaji kenan da aka zo aka ga imam akai akai minbari haka ta zama uwan Allah mai cikawa kenan da aka yi wannan juma'a goma ga wata sati mai zowa sha bakwai ga wata sha shida ga wata sai suka shirya taro a nan unguwai su nan yan tsabalu na hirin a wani muza ya hirin tambari hirin tambari wannan ya waka nan sha shida ga watan juye a turbin dus suka tara mutane suka wa mutane suka suka suka suka suka suka su su yanzu ba su yarda da wata juma'a an ba ta sarki ba waccan sai ta lungun nasuru don kusan menene a nan kayan ta nasuru ai da muna juma bakin tasha da aka yi wani zama gidan sarki sai domin an kiraye mu an kiraye dukkan malaman garin gabari a kira kowa mun nemi sarki ba mu uzinin yin juma'a a wani wuri cikin makaranta nan makaranta ta biloda na aka nemi a bamu takardar a yi majalikin sarki sarki ce to zan kirawo malamai na da mun je ciki a kira muka je duk wani malamin a nan garin sanin ya je muka je gidan sarki akan ya gaice mu za a yi maganar juma'a mu sabuwa da muka zamana sai sarki sai tambaye mu wannan juma'a da za ku yi ta wasu ce daban kuma ta juma'a ta kowa ce duk da musulmi lokacin nan sai alƙali marganyi malam sani sai juya ya ce liman to ya dama ya tambaye mu tsakanin juma'a ta ku da dalolin bala ya kai mil biyar mace a bikai ba ya kai mil uku mace bikai mana uku ba kenan kusan biyar kilo biyar kenan sai ya ce wa liman wancan babba to ai ka san kuwa bai halitta a yi juma'a tsakanin wuri da wuri sai ya kai uku da ce kware-kware suka ce gurgowa ce kware-kware-kware kenan ba mu ba juma'a a nan na tashin to wannan magana wannan malamai ne uwayenmu ne kahin mu kusan mai adikatu ko yi magatu amma wani magana kuka faɗi a ina Allah ya ce annabi ya ce na ce ra'ayi ne ra'ayin wani malami ne kuma kuma na da hujja ku diba kasan hadika na buluga mura ku diba kaza na bayani ku diba wuri kaza mun da uzumin juma'a anan imam magaji ya ce ranka ya daɗe in ka je niyame kana sallah a masallacin ɗan fodiyo tsakanin na ɗan fodiyo da garin muske na kaddafi da ya kai kilo biyu ma ta ce a wani magana ce ta malamai ce shi ba ce kai kai shiga a nan a lokacin nan ana arasarma hassan isa na arasarma can sai malamin niru ta yi ana ɗauka saki ana ɗauka ka kai fitina sai saki ta waye ki ɗauka sai da gata kukata kukata sarki sai amshe a faran gaba ɗaya da abin da yake ciki sai hamsalum hamsalum hamsa ya tsaye ya ce ku tsaya daman mu mun zo nan ne gidan sarki a ba mu hujja to kun ja waje gaba suka ce sarki ranka suka ne ba hujja zuciya ranka dade kun ka yanke ta kun ka yanke abin da kawai kun shi za yi suka ba magana hujja yanzu hamsa sai ce ranka dade da mun mun zo nan ne a ba mu hujja to ka ji dai babu hujja an ce sarki ya yanke ita to saki za mu tambaya aya ko hadisi kuma sai abin da ka yanke ranka dade sai anan sarki ce to za abin da za yi ku je insha Allah in aka kare na lolubala ba wata juma'a sai ta ku na'am zan kama da kaina a gina babu wata hita ku haka muka taso kusan gama abin da kai muka koma tasha he juma muka wasa tabaka he muka tseda mun zo yan kwanaki he muka ji an bude juma ta lungun nasuru muka ci a'a wa in urtum uduna mu ma mun komo kaji asalin muka dawo juma'a to kenan akan wannan ne suka ce ba su yarda ba da suka yi taron na shashi daga wata suka ce duk juma'a an ba da suke ci ai ba ta mu amince da gurin suka suka rubuta akwai rubuta akwai ta mace ta yi magana mara kyau ga malamai ga zaka suka ci tonan damal sai suka je suka yi zanga zanga a gari to ba san mara ba san ba nake ba suka je wajen mayar mara ta a ya kun ya kun sinye ya kun samu za su wanda za su su yi wani zanga zanga suka ne wannan bayan Allah har suka mutu ban Allah shi dan ya mutu alhaji alhaji ba suka sa shi sinye ban Allah bi sa abin da kini ba suka nemi nan nokobile kai wallahi ku taimaka ma addini bi sa abin da kini ba Allah suka nemi nokobile suka suka nemi manyan gari alhaji ba suka sa hannu su suka sa hannu da shi malam maniru da musubahu da halifa ban tarihi ne haka haka aka yi suka sa hannu a takarda aka aje a miri da aka zo aka zo aka yi wa'azi da dare aka tada hankalin mutane kaza kaza ba yadda ba yanzu da sahe garin Allah na wayewa shi ba mun ya shiga radiyon jiha ya bayani shi kai dai gari ya motsu yan kishin addini to suna juma'a a birni gaba daya da aka yi juma'a aka kare sai marmuni a mishi mikuru a sarki a mishi mikuru farko ya ce jama'a ya yi labarin za a zanga-zanga wannan don zanga-zanga an yi magana za ta zo daga can a yawo wuri kaza sai sarki a mishi mikuru ce jama'a da Allah a yi haƙuri kaza kaza kaza kaza ai iyayi marmuni ya yi wacce mikuru yanzu da an cuci a ci mutuncin addini to ai wannan magana malamin ne yayi a nan aka yi ca suka saki saki saki saki zage ki shi ga saki baka magana da mun kaza ne saki zama ta hausa saki wa wallahi shi saki da kike suka ja cikin abin nan bai san ma Allah kai ga an waye gari suna neman hawan sarki da kai ana kai saki ana kare shi ina ga saki kawai suka bige shi da su ma saki kawai saki da rana aka rike kawai saki na magaran naga a tarihi a tarihi a tarihi ba ta tauri da rana ba da rana aka aka aka saki da kenan kar ana suna jiwa suna zagi sai ke shiga cikin gida aka maro kawo saki wannan yawo kana 17 ga watan jiyo katarbintus sabbi aka ciro da rafu suka hawa sama suka ciro da rafu kada ko abin da kane iskin shi ga zaka dai aka ta zaki zaki shi su ta buje-buje ba suka tsari da gidan sarki suka zo gidan gwamna suka zazzage shi daga nan sai zanga-zanga ta bule suna gidan mata gidan giya gidan karuwai aka yi da suka zan abin da aka tai da aka kare wannan banna kakumance can an yi sinyewa duk wannan wanda ya sinye a ran nan suka kwana a kwamfani hannun soji kuma tsakar zayi suka danda soji yanzu tun wannan sha bakwai ga wata daren sha bakwai a sha bakwai ga wata aka kai su aka ɗarshe dukkan gaba ɗaya duk wannan suka sami gaba ɗaya ba a sako su ba farko-farkon siyasa mamman usman yan cds ana abin cds suka turo jaku don gwamnan iya da alaƙa da fartinsu aka zo dai aka gyara aka sako su bayan kwana uku a hannun soji kuma sai zuwa da zuwa wajen shari'a wannan abin da ya wakana kenan a sha bakwai ga watan juye daga nan sarki ya gano ashe su ne 'yan adawar shi sun wulaƙanta shi abin ba taɓa shi a adawar shi daga nan sarki ya gane mu ya gane mu ashe mu ba 'yan rikici ba ne daga nan sarki ko binmu na kayan maganan wala shi ke kare mu ana nan tahiya na tahiya sai mun dawo majema mun kare an zama abu ya zama komi da komi dai sai muka sami ziyara ta ƙarfin gwiwa ta 'yan maraɗi malam shaibu ladan da malam tasiru baban malam falalu da tawagarsu da da kan ga zanga akwai malam abu da maraɗi malam abu da cibi wula daga maraɗi da takobi ya zo akan injin shi da a yi da shi malam abu da Allah ya shi akan injin shi wani kazakin shi da takobi ya zo a bayan don nota ya zo ai bala'i da shi daga baya malam shu'aib ladan da malam tasiu da sauran tawaga suka zo suka mu ziyara ta karin gwiwa ta karin koyo gwiwa ko aka yi wazi ana nan sai kwana biyu sai rabi'u daura ya zo garin nan sun zo wani wa'azi wanda aka yi a can yana ga an yi wa'azi arma major arma major aka yi wa'azi kuma aka yi can salacin hamsu kwano can nasara idi a wannan nasa bakin rabi'u daura suka yi muƙabala da shi da malam ahmad fafuroma a nan sabin da wanda wani muƙabala mai kawo matsala kanta shi rabi'u daura an kwanta mai kamar mutum ne kamar malam ahmadu kamar mutum ne iya sai fanci sunna bai ɗauka ba ɗan adawu sunna ne kai mai ɗauka sama sama mutum ana so ya ɗan gane ne akan haka suka yi muƙabala ya bi shi sai sai sai dai wani muƙabala haka ɗauka da aka ta yaɗawa ga mai magani ya kaza ya ƙuri yan zala mal amadu wani shi ma abin ya shahara sai mal amadu ya ƙara hutawa akan ga mai yaƙi da yan zala wannan kasa ke saki yana iya ta yawo an yi wannan 27 ga za mu ce 27 aka yi shi wannan na ga 27 aka yi shi wannan na 27 ga watan watan November eh ka turbin turkin a november ne ka turbin aka nawa 28 muku muku koma jina mana amadin muka iske shi aka yi mukabala ta biyu wadda suke cewa mun je ko mun shi magani ko mun sai shi da anan sai aka ne shi ma zama ne zalan aka ne shi ma zama ne zalan aka ne anan dai ya sauka kwarai wannan kuma yi ta a gidan shi muka yi ta a gidan shi aka yi ta da malam amadu wani tawa kana 28 ga watan nuwambar 2022 bayan an yi tarabu da ronald versailles wannan abin ya ta yawo a kan gari ga masu yaƙi da 'yan izala kuma ga 'yan izala ga su mana amadu malamin shi ne shugaba lokacin ya zaba shugabancin gaba ɗaya abin shi mana haru ɗan rikiya ne na ce muku sauran malaman bisu ciki a lokacin nan daga baya suka taso don musu taso wannan su ne a gaba malam amadu malam haru su muka taso wajen kogar mai ta abu su suna kare muna muna muna suna rusa muna tabbatar da sunna haka aka yi ana tahiya ana tahiya sai shekara ta kama sai Allah kaddara shekara mai zauwa sai aka samu sa hannu sha biyu ga watan janvier 93 93 aka samu kungiya ta farko lokacin nan Hamad Salum shi iya can conference sunan ake yi shi kuma iya can iya hamar ya samu uzinin wa'azi da sunan kungiya iya can iya takardu akai wannan a rushe akai wannan da iya kai ka interior an san da Hamad Salum a lokacin zamanin lokacin conference eh siyasa kuma sun shiga kware da sofa conference sunan Hamad Salum da a can iya hamar to Allah ya kaddara ya samu sinye a rete na kungiya addinin Islam a sha biyu ga watan janvier 93 yanzu kenan an samu uzini wanda wani bai iya hana ka yin wa'azi dalilin wannan kungiya yan wa'anan mutane da yawa da musamman me aka sha ma a harko a kungiya kungiya waye bai san me kungiyar ba san me ya kawo kungiya kungiya asali an kawo ta don samun damar isar da da'awa ne ba yi ta ba don wani nema wanda abu da abu na duniya an yi ta da manuwar isar da da'awa don babu damar wanda lokacin magana wa'azi malamin saudiya bin bata cewa yayi saudiya daular islamiyya ce kana magana daular da ba babu addini kanta kuma wa'azin ma sai in tarbiya ka da dokar su baka uzuni me baka yi ba dan kai wasu na kungiya da mutum ya gani kungiya ɗaya suka kungiya shi ko kungiya ita ta ba da dama kai maka san sunna a yanzu haka mutum ya suka suka kungiya kungiya ta nan da ta Najeriya izala kanta wala sun kawo kungiya ne an kawo kungiya ba dan wata manuwa ba dan a samu dama ita da da'awa ne kuram eh a san kungiya kai dole su kungiya san me kungiya me sai ka kungiya ita ka abin naka ce na alaka ɗan wani manzana da je Madina da Yahudawa ya sa hannu ku tambayi aka abinda annabi sa hannu a madina da shi da yahudawa suka sa hannu a zaman madina annabi kan shi ga kasa ce bata musulunci ba kenan kungiya wani abin na sa hannu ne jijiniya ya zan kaza me zan kaza za kaza ba kaza shi da gurin wannan abin da ban ban shi da kungiya gurin mun ya sun kungiya ba ta me kungiya ba ta kungiya ta me ake ta zama me sunna anzu dan wa almuhimmi dai anan kenan da aka samu wannan sunye na kungiya sai bayan 'yan kwanaki shidda ga watan fibri watan biyu 93 aka yi kongire da ƙungiya yanzu kenan ƙungiya aka yi wa'azin ƙasa a lami aka yi kongire yanzu kenan an samu ƙungiya a dinin sana samu wa'azi na yin zara aka zo kowane aka yi babban wa'azi a niyame a shidda ga watan biyu watan biyu 93 bayan wannan da 'yan kwanaki mun samu ziyara ta malaman Najeriya ta farko bayan Ibrahim Bami Shinkawa da suka karanta mishi ziyara Jafar da Muhammad bin Usman sun kawo mana ziyara nan 26 ga watan September 2013 suka kawo mana ziyara 26 September 2013 sun kawo mana ziyara aka buga wa'azi aka yawon wa'azi aka sha wa'azi kowa ji ha'yan gargajiya duk suka je aka ji aka ji aka sha wazi yan uwa muna nan yanzu kenan dai sunna alhamdulillah ta fara an fara gano ina aka sa gaba ana cikin wannan hali sai lokacin na magajin garin dalilin adawa ta sunna da adawa da yake da sunna ya goyi bayan suna iya zuwa wajen malam Amadu iya slogan na siyasa a wurin wa'azin malam Amadu yake ɗaukar mikro iya malam kai ne maganin mutanen manza ana kabara wai shi ne maganin zala kuma yana na gajiwa ya rika slogan abu ya rika slogan a wurin wa'azin sai ta wani hanyar sai biyo da yake a lokacin da muka yi da muka kare wannan abu hilin da muka kare magana ta ta tasha a wurin gwamna an ce mana ba mu je mu jibi hili a cikin gari wanda yake na gwamnati ne haka firfe cewa mar kai kuma ka ba su shi ne muka zo muka samu wannan hilin na kai yanzu an gwada ko an aka gwada gwal gwada ta yanzu wannan hilin aka ba mu shi mana ke ce mu saya muka saya aka ba da kuɗi sai hili ya zama namu ta a lokacin nan an yi ne turuwa lenaf muka ba da wannan kudin aka ba mu wannan masallaci wannan hili to yanzu wannan hilin sai mara kake cewa hilin zai amshi hilin duk da ba gina ba me kake cewa za a amshi duk hili za mu amshi me ke nake zai amshi hilin mu wato ya kamata a yi ma a kewaye wannan yawa kana ina ga na mun zo an yi ina ga nafi jiya katarban katurbin dutsen aka zo aka kewaye shi eh katurbin tres yan wa anan bayan haka ana cikin wani fitina sai mai baurota daya ga watan ma katurbin kens 95 ya ɓaro tuzo garin nan aka rika yawo da ƙura'ani ko izala gaskiya ce wane ne ake ne iskanci da ake suke yi suka yi ta yi suka yi ta yawa wannan abin ya sa akwai wasu natijawa da su muke juma'a wannan abin ɓaro ta ya sa suka hazawa suka tsorata yau suka ja da baya ina tunan lokacin da ya zo da su manyan malaman garin an yi wani wa'azi a dispensar na ga dakatar zan tahi niyami da sahi ina ji ina abu ana ce an hudo wani galakajin tsoho ya ce ga wata addu'a an aka yi ɗan izala kayan sati duk sun hallaka har duk yin saɓaci aka ce kowa juye bayan hannun shi kowa juye bayan hannu ko kowa juye bayan hannun shi aka ta tabbata da kwakwalwa da aka yi aka juya aka ba mu sati guda lokacin da ta zo na bi inda Allah kaddara na mutane ne mai ya ce su ne ko in wani wannan dai a takaice dai wannan bai kawo wani abu ba sai muna nan sai Allah ya sa biyu ga watan juyi ne a shekara 95 sai alhaji rabu dan shaduwa Allah gafarta mishi Allah bashi lada kayin haka ya zo ya kawo mana ziyara muna sallah a nan majiya ta juma'a da shi da alhaji musu kwano suka suka iske matan ya ce a gama a can suka zo shi da musu kwano ya ce yanzu a nan kuke juma'a muka ce a nan muke wani abin wanda ce ya bata mai rai ya ba mu mace sai kwarai lungu ne wanda ta maje ma sai aka san uku mutum sha biyar biyar ne aka san uku shikenan ran juma'a sun zo mana ruwan gwalalo ya ta hanyar huce haka suka ga mana sai ce tunzu abin da za a yi zai magana bayan ya je ya ce ma malam adam tun kira ni na bakin tasha ya ce malam adam ka ce musu su nemi hili a cikin gari da inda yake asali muka ga neman hili ya ce wancan na gwal an ce ya kusa da alubala a bar shi kai muna neman ana neman hili can labari da yadda lalle suka mana labarin karya ne ma ce wannan hilin na yanzu dan wannan hilin dimilmita kare ne dimilmita kare ne kare dubu ta kare katon gidi ne kuna shi dai aka ce ana saida shi ashe ba haka bane amma da Allah kaddara za mu same shi a takaice dai muka ba a hajji labari da mai shi da inda yake a Niamey a hajji labe je takanarsa ta yi Niamey takanarsa kamaradi ya je ne gosan shi dan kahin nan ya ce akwai masallaci wancan rubala na arewa muna so mu je ci a bamu muka ce a'a mun san alaƙar shi da 'yan ɗariƙa kama je muhara su kore mu ba mu so ana nan shi a jarabe ya ka samu wannan hilin shi ya je ne gusan mai hilin anyami to shi ne wannan ya wakana a biyu ga watan bakwai cisin da biyar ya aiko kudin daga maraɗi ya zo aka samu hamisu kwano aka ta gidan malam abdurrahman mutar makandi shi ne abokin mihinan kuma kuwa san waye malam abdurrahman a lokacin nan aka je gidan shi aka ce takardu na wannan karen ya kawo ga kudi an kare ciniki a nan alhaji rabe ya ce to wancan hilin namun na gwal sai ce alhaji hamisu kai kawo kaza sai a gama sai aka sai da hamisu kwano wancan hilin na gwal aka ce ya aka gama da kudin aka kai aka biya kudin wannan hilin kenan alhaji rabe dan shaduwa shi ya sayi wannan hilin da ya sayi wannan hilin yanzu kenan hili ya zama ɗan izala halisu bayan shi da kwana 20 kai wazin ƙasa luvendiji katurban ken aka yi wazin ƙasa a wannan hilin da neman taimako na gina masallaci an yi wannan wa'azin 22 ga watan 7 95 kowa san dai abin da aka yi ana na wa'azi irin dai alhamdulillah ko ina Nigeria bangaren Jos bangaren Kaduna duk kowa zo aka yi wa'azi aka kare lafiya nau to yanzu he magana gini Alhaji Hamisu ya fara wannan aiki na birgi tun tara ga watan Oktoba 95 to matsala aka samu kan aikin aiki bai kare ba tun 95 ba a bude ba masallaci an bude masallacin wannan 24 ga watan tara 99 shekara nake nan shekara wajen hudu to da suna magana da ke aikin tsayawa ke ai sun yi adda bai buduwa ba a bude shi kaza kaza kaza aka zo bude masallaci malaman gari suka haɗu a kan cewa bai wa sarki ya zo buɗe masallacin kai ya zo sarki ce ni na kowa ne sai na je wani abin ƙware ya ba su haushi sarki bijin magana su ya wacce su baya sarki kuma lawan lokacin lawan abukar ya zo lawan abukar ya zo da shi aka yi da shi aka bude sarki ya zo nan ya zo aka bude sanci da shi sarki na magana aka bude aka yi juma'a aka wa'azi aka kare kuma yanzu kenan juma'a ta fara a nan tun wannan lokaci 24 ga watan September 99 kaga yau kenan shekara wajen 27 ko da bakwai da yin juma'a wannan wurin yan uwa wannan magana ta masallaci alhamdulillah lokacin nan duk da magaran babu wani suna hena sai muke cewa markaz ahlus sunna wal jamaa wannan suna bai da alaka da kungiya suna wannan kayan ai kungiya ta jama'a kayan ai kungiye yake da wannan suna markaz ahlus sunna wal jamaa da shine tushe duk wani sunna anan ne tushen ta na aka hara bayan wancan bakin tasha bayan majema nan ne dai markaz gaba daya yanzu kenan juma'a ta tabbata ana nan alhamdulillah masha Allah komai ya tahi korin karab dubu biyu daidai a watan goma ga watan nuwambar sai aka yi wata zanga-zanga a niyami ta ƙungiyoyin addini daga wannan sai mamman manzo ne a galocin mulkin intanet ta wadda samu dama a ta gaba ɗaya ƙungiyoyin addini duka a rushe su gaba ɗaya kaga da muna da ƙungiya ko yanzu ƙungiya a rushe ta wani ya wakana goma ga watan nuwambar tisa'in dubu biyu daidai dubu biyu daidai yanzu ana nan wannan fitina a rashin kungiya sai sarkin da magaran wanda shi a lokacin tuni ya gano mu kuma ba sa iya sa yauna ba a kanmu sai Allah kaddara sa wannan wannan ya samu wannan matsala wadda aka tseda shi 27 ga watan 6 2001 27 juin 2001 aka ce an tseda shi bayan 'yan kwanaki tara ga watan bakwai aka ce duka ma'ahu da shi le 9 juillet 2001 9 juillet 2001 wata tara ga watan bakwai 2001 to daga nan fitina sabuwa ita dama suna neman dama suwa ga dama suna nan dama suna nan suna jira suna jira babban suka yi ba ta dangana ba korin dama ta samu aka sa sarki kakali Allah gafarta mishi Allah cikin shi sai suka dawo yanzu a rushe kungiya sai suka yi wata kungiya ta mai suna malaman da limaman da magaran suka kawo wannan kungiya da cewa suka yi diplom da takarda cewa wannan kungiya an yi ta aka shiga radio duk limaman da man gaba da kowanne aka hudi amma mu banda mu a ciki kuma aka sa liman wancan tsoho shine shugaba a takarda amma takardu a hannun mallan baba mun ce wani tarihi ne haka gidan dole hudi tarihi ne eh dole hudi dan ka abar duhu haka ne kenan mallan baba shi ke da takardu a hannun shi shi ma ya je aka buga takardun ya wuna aure buga takardu ana bugawa dan ma ka aiwata fraud wani ya dauka shi kuma san shi mai buga ke tafi san cewa ordinator ne mai ta sai in kofi ma wani yanzu a gaban shi da ya kare kaf aka yi diplom duk wani mai wa'azi a garin nan suka ce ba mai wa'azi he sun bashi takarda ko a radio ko a hili kai suka ce ma gaba ɗaya ma ko a juma'a a sun samu me lokacin suka samu wannan dama ana lokacin gwamnatin siyasa ne shi a lokacin annaba ba ya samu ta dama shi markin da gwamnan ana neman za a wani canji shi wannan ba iya da alaka da musulci interior wannan ba iya araman kanwa shi lola amadu iya araman ya iya araman kanwa kai suna da araman ya da kanwa ne wannan su gwamnan sun san alaka shi da su ta wannan shi ma sarki ya saban hawa kakali iya san iya alaka da musulci interior ta wannan raunin nasu shi ya profite shi ne gaban kungiya sarki wannan ne a takarda liman amma a kira takardu a hannun baba suka ce suka shiga rediyo suka samu daga yau ba mai wa'azi ko a rediyo ko a gari yi mai takardar kuma suka samu goyon bayan gwamna da magajin gari kowa ya yarda haka za a yi wannan ya kawo wannan fitina da ta rushe ƙungiya da hudu sarki ya kawo wannan fitina ana nan wannan fitina an hana wa'azi Allah kawo suka ce bai igira baban yara a da min zan nusin preeminence nusin preeminence baban yara nusin preeminence wasu abokin ta muna da ta muka tashi kenan sai ya zo garin lokacin nan yana dotar da kabirin tanja shi baban yara firayim minista na zube iya shugaban hada tanja iya shugaban iya kinan iya da ta da kabinetin tanja ya zo nan garin wani aiki sai na gaya mishi ga hali da muke ciki an yi ƙungiya an hana mu wa'azi ya ce ya take nace mai gashe da yake take na duman bayani gaba daya ya ce to muna da zama da hukuma na ɗauko magana in ji sun zamana da hukuma gaba daya sai tambaye su gari lahiya sai lahiya lau ba komi a ba komi ba wata problem suka ce a akwai dai ala matsala ta mice ce a akwai an kungiya ta malamai wannan kungiya an ce ba mai wa'azi sai sun ba shi uzini kuma an hana malam iliya da malam abdallah wa'azi sai ya ba su wannan takarda Allah gaban Abdullah Allah ga ta mishi suka ce suka da wannan ba sai ta yan ba su sai ce musu yanzu da hukuma da komi a gari a ce malami zuba wani malami wajen wazi sai wani abu mu gyara shi wannan ba daidai bane baiwa a ce ga hukuma ga komi a ce a ba wani wajen wani mu gyara ta sai ce to me sa ka rasu wazi kaga ce a mana abdullah ya taranje ne bai daga kaza kaza kaza kaza ya ce to shi ma da ya taranje ne a shi bai taranje bane ba amma da biyu wannan takardai ya ce ku dai wannan abun ku shi ku gyara shi kuma kun ce musu shikenan sai ce min to in na je in ba a gyara ba kamar magana lokacin ba ma ba salula wannan sai figis a takaice dai wannan fitina haka aka rika yi mu je mu zo to su ba sani ba shi prefe da mai da sai labari ya ce musu daga ya ce daga can ne mai daga presidence ta ce abu ne ya gyaru a tambaye su suke maki mai abin presidence su na malamai sai musu presion su hana kasa bada ta ya ce musu akwai magana kun gyara ta daga can presidence ana nan azumi sai zo azumi ya zo wata kawai da aka ce ganin wata ba a ga wata ba sai sha biyun dare nusu ce interior ya shiga sannan wani amadu ya ce an ga wata shi mar bai labari sai aka ce musu ai wali aka ce wali ne kira sallah ya ce ya sanar wata to mun kuma so mu je azumi ya kama muna so mu je mu samu uzurin wani azumin aka ce da hana mu azumi mun je rabi sun ce ban mai wadda sun hana mu za a bi mu saura su kawo ga juma'a mu amma gari sun hana mu sun hana ma radiyo sun ce ko ba za mu yi ba amfani sun ce musu ba za mu yi ba sai an ce musu kan mu yi ke takarda kuma mu takarda shikenan sai muka tai wurin mana ne dan mu ga mishi ya uzurin wannan wanda mun yi da mara kungiyar tasu amma a ba mu takarda sai muna zuwa wajen mar sai da mu ina neman ku an ce kun ce an ga wata kaza kaza kaza kaza har wada har musu kwano ce kai wannan mun cikin mun cikin mun cikin kwaraka mun cikin intare shi ke sanarwa cikin dare sai ɗauki telefon ya buga farautar ya buga wai an ga wata suka ce an ga wata shi da dala dala fa shi dala ce dala dala ku ya dala ku ya shi dala ku ya shi dala ku ya yi ku ya kuri suka sai aka bar magana sai aka bar magana ta maka aka bar magana ta magana mun ga wata ko to yanzu muna neman uzunin takarda ta uzurin wazi hamsu kwano ce isa bamu sai ta to yanzu zan je in ga malamai ma da ci ko bari zan ga malaman dan su ba su ba malam Iliya da malam Abdullah dan an ce saura kowa har malam har imam Abashi har imam ba mu na kana sun sanar ba imam ma takarda ni ne da Abdullah ba ma takarda ba a lokacin nan ana cikin wannan abun su wali suna da yan club sun tafi gidan shi mai takardar amince malam baba sun kai mai ziyara kasan club kowa ko a ciki lokacin nan kowa ko a ciki yan club da nasu yaran su yan gosu da namu aka yi ziyara sai hudu diplomacin tsohon diplomacin a gaban nan garin nan malam da malam da sun kare wasi malam da malam da sun kare ganin sun kare wasi waye wa dalilin da malam abdalla malam da malam da ba su ba sun kare wasi muna neman su Allah ka mun saki mu san addini Allah ka mun saki mu sake nan kakali shi mu san addini kin wanda kaga sai gurin a hili ko dan ta Allah ka ban saki mai san addini dan take mu fada take fada take wa saki ka fada fada shi da da yawa take take fada take fada saki kin saki musulunci yanzu Allah ka saki mai san addini daga yau anan garin malam ila malam Abdullah sun kare wa'azi kun wani takardai anan garin ba mu wa'azi mun ba shi su gun bun ba su amma sun iya ba su imam mu ne ba an ba ba kenan yanzu su shi mada ta zaina matakarda ya yi je ya yi muka koma na biyu da yana musu kano da imam muka je yace gobe insha Allah ku zo kurin tsangan su su kuma su ce kun bai wata babu a nan da muka je ne da sai da ni da imam ta ha musu kwano sai ta wallahi sun kiya rute ido na rihi ne gaba da bukata ta kai ba mu sun daga mun kuma waje zamu kuma wa zaka wa buta dokan mu ta mu gazi dokan mu ta da ci dokan mu ta muka waje dokan mu ta da ka bamu sun daga kuma jini azumi kwara a hamsu kwara ci haɓe malaki haɓe ci bamu haɓe bamu so na ta da hayani anan dai hamsu kwara ya haɓe ya haɓe ya haɓe masa kwano da imam sallama haɓe hamsu kwara ya haɓe ya haɓe malaki dia nan dai mu hamsu kwara ne kwantar da mu yace wallahi diyan da za a yi zan nemi muku sun kiya sun kare shi shi ya tsoron su ya san ya ya kaso can ya tsoron su bai iya taka musu birki shikenan muka tayi gidan shi kakali muka tayi da bura zangi Allah ya kanshi ka ta mishi da bura mamman Allah ya kanshi ka ta mishi da bura bura mamman da hamus kwano da ni da imam muka tayi wurin sarki akan wai me ya me yasa ana motsi shi da ba ga mushi ba ga mushi wallahi na sai muka zamana aka kira malaman sarki kira wasu annan ce kakannin ce kada dai ce Allah da ka sauni mai wannan malaman kansu a duhu yake an ka biya kuma sun sun sun masu kanka sabaruka an ka biya sun da mun jahilai ne ba sa Allah saka ba su ji suke irin dani kana biya bai wa sanan mutum bai wa har suka su biya ba ji suke to wallahi an ka biya su za su kai sabaruka a bai da kasuwa ga wannan hudu ga masanuci wannan Allah ka biya za su kai sabaruka ga musu bai wa ba su kai nema zamun ya huce bayan zamun da bane ba shikenan sai kakale ce wai shi mai lahiman iliya sai ma babu ta karab sai mu aziya koi kusan kuna gidanmu suna zaki na tamu uwaye mu shirke ne suna waye ya tada manganu na ce kai kai kai shi ko abin da aka yi wa'azi aka gidan magaji bulama mu kuma dan ma ka a samu dama na cin ba kala ko kici ba da kala bin cewa ruwa zan ba ka kala bin cin maka a cin na nace nace kai kai kai kai sai ta malamaru malamaru ka san kan saka an saka ko an saka ko an saka malamaru da wannan baba wajen shirin su ko amma dake kanmu ne malamaru kwale kwale kwale ai kwale kwale anan sun gama kai da yake akan mu ne shikenan kenan ni ma na karɓar lahina wani almuhimu anan yanzu muna magana mar sai ka ta bada wasu ka hana kunun ran nan sai na ji ce mai rajiyo amfani kun ban mai guru su ma abin ya ishe su don kudi suke samu biyan tsaki kun ban mai guru lokacin muna wazi da karin muna muna wazi da aka ce barkar shan ruwa muke muna wazi barkar shan ruwa kun ban mai guru sai ka yi na yi ku ban kura na zo barka da shan ruwa na yi wa'azi kaf kuma an jira na ƙare ina ƙare wa'azi kahin ja sun tashi ƙungiyar ta ta gabu an ji gidan gwamna me wa kai ka ba mana ina wasan wa'azi ce lamu ni ba sai ba suka yanzu ke mara shi wace ba sai ba ko da hamsu kwana ba kudi ne hamsu kwana ba kudi ne yace wallahi mun sani ni ko ya yi ba wace ne mun ce bai suka yanzu ke liman shi ma suka ce kai gaba ce liman ce ni ba shi ba liman ce ni ba shi da wasan ni ba ba mana ina wasan wa'azi ba amma da ya wa'azi nan imam gaji a tafsiri a lokacin nan an ana tafsiri sai ga hamsu kwano da mutar gatroni suka zo suka ce mana da yaka hamsu kwano suka yana mu koma can geyi shi mutar gatroni ko mana idan duk Allah ya hamsu kwano shi mutar gatroni da ran shi gatroni da ran shi yana mutar gatroni da ran shi sai hamsu kwano ce mana idiya wannan wa'azin da aka sa an direct da ne ko ko daga ba ka sata ne na ce an direct ta direct ta ka hamsu ga dace hamsu ga dace to za abin da za a yi mana abdalla kai shi kai tana kai karga kai mana abdalla ya hakuri hasar take ya bulawa ya dawo to wannan wa'azin da nayi kenan sun buga sun buga ba damar shimar daga can president a ce mishi ka gyara haka sarki kenan bisa iya magana a kan su kuma malaman sun riga mana dama mai dama abin kan mito min musa kwaya an kare daga nan wannan kungiya ana cikin wannan magana sai abin ganin wata zo ta kungiya ta watsi daga nan dan shi a lokacin mara ke cewa ita ya cikin su yace wai ku me yi abin rigim kun ce ku ba wani mutumin biman ku ba ma da ma amsala wazirin azima ba idan azuma layya ba sai malamin su ba ta muka ba su na kungi ma miyan muka ba na bidan muka ba wannan biyin muka ba ma ya ma da wazin wazi me wani kungi ta me kungi ta ma sai kungi ma bata ba da komi in haka ba malin Iliya Abdul Aziz kin ba ma wazin wazin ba ma wani kungi yace ban ba su shi kuma iya gani a ba mutum da mu biyu da ake rigima kungiya ta zamana wani abin da ya kawo kungiya dama ana mu azini kungiya ta rushe in wa daga lokaci ya tayi to kuma muna cikin wannan rigima yanzu kenan an rushe kungiyoyi ko to wannan abin ya aka hana wa'azi wannan hana wa'azin ana nan na son kama ku magana mun samu fitina kan rabuwar ahlus sunna tabbas ta wakana tari ne me ya kawo rabuwa an samu matsala a niyame tsakanin duka a nan garin ba kowa cikin rigimin duka nijar gaba daya rigima ce ta yan yami tsakanin yan buru na niyame ana rigima wani bangare kaza bangare kaza da ya rigiya wakana kun a ba an yi abin mun yi hama suluhu an yi zama ɗaya bi a dame an yi zama a maraɗi na neman ka a rabu a haɗa kai don daga zama maraɗi ma ni na shugabancin shi zama maraɗi ana nema wallahi a hajji ɗan caɗuwa Allah ga hurta mishi zanen shi wallahi za a yi bayani kamar an rusulu ko ya watsi kuka ka yi ina ma iya kuka iya tutu kukan shi aljabi kuka yake iya kuka da ƙara ana jin ƙaran shi tashin hankalin rabuwa yan wa wannan ai karshen zama da aka yi na sulu a mara da aka yi shi ni na shugabancin shi na addinin salaf ana nan an zo kwaram yanzu kungiya rushe ta ku ba kungiya gaba ɗaya ko to yanzu ba kungiya an hana mu wa'azi an hana wuri an ƙauyuka da hana wa'azi ba da mu wa'azi bala ƙauyuka wannan abin sai sa a cikin mu suka rabu ɗan yamai ka samu kungiyar horko mai suna kitabu wa sunna su ta kuka samu cikin ala sunna bayan rushe waccan da aka rushe suka zo nan ana aka zama na wani masalacin su suka yi birokin su to yanzu mun samu arete na kungiya da suna kitabu wa sunna da sunan wa'azi da ana wuri da ana wa'azi sun zo su kama yan da magaran bayani kenan a yi sabuwar kungiya da sabuwar biro ko kuma ce a lokacin ana cikin da matsala ne na rabuwa ko yan nan garin bisa tare da bangaren wanda suka zo nan kin suka kungiya ta farko sai suna tattaunawa ya za a za a yi a nan ce ku tsaya ina da magana na ce ni dai na samu jarrabawa ta rayuwa asali mun yi kungiya ne dalilin samun don isar da'awa amma na ga wannan abin da ya na yi wani karatu wannan kungiyar abin da ya kara bol bai alaka da aƙida ko addini abu ne na shugabanci ko abin duniya na ce ni daga yau na ɗauki alkawali ba na ƙara shiga ƙungiya na wasa wannan ra'ayina ne ni ba yadda magaran ba na ga ko ra'ayina daga baya su yadda magaran su wasu suka ce ba su amince da kungiya ba ana nan sai kungiya ta biyu mai suna iya usunna su bangaren daya sai suka iya usunna su ma ta san kungiya iya usunna su ma suka zo nan a can waje aka zamana masallacin mata aka zamana suka kawo su ma kungiya sabuwa ta zo ina tuni ana zaman ana wata sabka a garin malam gina alashin kan yana gani sai an gayyace ni ana so in ji da ta kayan fada ku kayan ku bayani ina da bayani yanzu kungiya ta bi ta zago na ce ni ina nan kan mataki na na horko yadda ba shiga wancan kungiya ta horko ba wannan ma banda shiga banda ciki ina nan aƙida ta gama mu sunna muke yi amma da sunan kungiya banda kowace an aka hana ni wa'azi aka ce ban ni wa'azi da kungiya sai in zamna an ga wacce zan shiga ba su ci kungiya ce ba da kungiya ba kungiya sauka ba a tun yanzu ban dama akwai matsala ko in aka ce ban ni wa'azi kungiya biyu da ne wacce ce ta kamata in yi a lokacin da ya shiga ba amma an zai dai ina nan later ban da coach ban da coach haka na hudu a nan na tashi an ta yi kwangire ga amadu rufai nan na na ce iyaye wa kasa mutane an an ji kuma su ce sa sunana ka tsaya an gan suna ce abin da ciki haka ku aka yi ana yi an kama suna ce a malali ya ce bai ciki bayan an kare an zo amin nasiha in shiga in koma cikin jama'a a cikin ce wanda aka turo ko abdurrahman mana a sha abdurrahman na ce a wani me ake kungiya ba wazi ba ina wazi me sai me muke na ko kungiya ce kadai ban ne me matsala kuma tare muke yan wato daga nan ne kenan sai na zaman to ni kungiyar sun kungiyar kowace ban ne menene tare na da kungiyar daya asalin inda muka haɗu gidan malam ɗan tsoho makaranta malam ɗan tsoho duk wata suna tun ka haɗa ƙungiya a nan muke haɗuwa a yi shawarar wa'azi na za a wa'azi me matsa suna da abin da shi addini suna da labaru wannan zama ne na kowa bai alaƙa da ƙungiya kaza kowa zai zawa ahli sunna wannan zama na ce ina nan komi da ni za a yi amma in za a yi zaman ƙungiya shine ba na zawa kuma yanzu haka muke haka muke tahiya in zai a zaman kungiya ban na zawa amma zaman wa'azi na kowa da kowa ina zuwa har yau to shi yasa su wancan bangaren daya ganin su sai suka fasa zawa wannan zaman su ta bayan kaman kenan ina tare ni kuma zama na na asali ne na sunna ne kuran muna nan kuma kan wannan zama kenan wannan shine asalin fitina da muka samu ta rabuwa to amma ɗan wa alhamdulillah wannan abin duka abu ne shedan ya kawo yanzu kuna ganin zan hamma an zo an yi reda ko ƙungiya halin suna san da muli guda da sunan ma addinin Allah ake guda duk da inda abin yayi ta yi guda ta yi muhimmanci to amma shedan ya shigo sai Allah mana maganin shi wannan yan uwa kenan akan haka kan mu ja da yawa lokacin a takaice yan uwa hikimar Allah muna cikin wannan fitina bayan an rushe kungiya ana cikin wannan fitina kurin Allah ya mana wani budi matasan mu kurin karatu wasu Saudiya wasu Masar wasu aka tahiya kurin suna suna hayaniya ana waye ana hayaniya suna zuwa karatu yara suna zuwa karatu mu kuma da mun madama da mun rike na kayan su dawo mun rike musu ne dama mun rike ne da har aje a dawo muna nan wallahi hikimar Allah a lokaci guda shekara yaro ya kai 20 wasu Saudiya wasu wasu Masar wasu suka tai sai a shekara yaro ya kai 20 wallahi ya kai 20 yara haka wannan yaje wannan yaje haka aka yi ta tahiya kuma yaran mu alhamdulillah ko ko ina bangaren ilimi muke ko ina ku shiga soji likita hatta suka tai Masar nace musu an kun je Masar ganin Masar akwai dama wani ilimi da ban gidan gona likita wanda zai iya shiga zaka muna muna doktorori na likita wanda suka yi Masar yaran mu wasu na soji kuma suna nan wasu ofisiye ne wani kwanne wani kwamandan suna nan ko ina sun shiga yara ina kai wanda fara mun mu hajja mun karatu Allah mun kona Allah mun nan hoko wani hajja mun karatu yanzu haka kololin shugaban mutane da jiha guda ne gaba daya shi hajja mun Allah mun ne yau iya nan shugaban wata bangaren rijinkin sana gaba daya shine duka shugaban fajirin gaba daya kuma suna nan kamar shi suna nan da yawa garade cikin yaran mu sun taso ko ina ko su suna hayaniya mun sauka karatu suna ihu suna hayaniya muna tura karatu haka akai alhamdulillah yan uwa a takaice wannan aƙida ce tamu yan uwa akwai matsala ta fito daga baya to wannan mu shine jigon da'awar mu kurin a gane tauhidi da sunna akwai wasu daga baya suka shigo daga baya suke abin daga su wakun su tunanin su kungiya mai gareta mai ta mallaka mota nawa gida nawa gare ku har ba kudi ba wane ne a mu aqidan mu ba kudi bane ko tara kudi mu aqidan mu kurin da awace a gane kitabu wa sunna ba ruwan da ko biye aqidan mu yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu habashi ake bin shi ya bar wata mangaza ta kudi a nan zalama daga an karaba aiki mu aqida mu a sa ma kowa aqida mu addinin Allah aiki muna tare alhaji akwai za aiki kaza kawo kaza ka naka wannan ya kawo wannan ya kawo sai a gina kaza kowa mai aqida ne kowa haka annabi haka annabi sabai wannan ba wuri ya bude ba na kudi a tara a an kawo ayi kaza an ka Abubakar kawo Usman kawo haka ake yi aikin addini kenan duka maza aqida ne yau me tashi cikin Allah da yawa muna da alsunan masu kudi Allah taimaka mana in mizan addini yanzu alhaji akwai kaza kai ya kamata kai kaza ko ai wa'azin kasa ko a sarar masallaci kuna ga abin da al'umma suke masha Allah yanzu kenan wannan kila haka muke so amma yau a tara kudi kun yi zama fitina ga ku malaman da yan kunge ba ruwan a'a mu kuma ruwan mu a gane kitabu wa sunna ala fahimu salfu sali ba ruwan mai mana hatar ku je mutum da abuwa sayaniya kungiya hanzu muku tara muku da kudi muku da kwanda waye kwanzu kimi sai ka zaka tausha kai kai ma kana naka ka hudo wani yana shi hudo a kawo a gama a addinin Allah yake ko ta labarin jami'ar shari'a ta ta Masar sai ta manyan kungiya na duniya jami'ar shari'a ta Masar haka ne aqidar su ba da ba su kwanta amma wanda suke da aqida in mai hoto furuje kace wanda wani ga ake gaza na addini a masar ne ina ne ta wani ji shikenan kudin shi ne bai da gima da kowa amma kun tara kudi kun sa wani malami ku tara fitina a ce malami ya ci kudi wata ta gima da shi a haka shine aqidan mu kullun a gane qur'ani da sunna ba magana kudi bace ba aqidan mu yan uwa da magana ta biyu ta ce a ai shugaba kaza ba malami ba ba masu ilimi yawa mu gane kullun kungiya ni ina kan aqidar kungiya bata bukatar sai malami asalin kan garabawa malamai daban sai sai spiritual spiritual manyan malamai masu masu azumanya har kungiya abu ne abu ne ma in barike ma da ba yake da alaka da gwamnati doka kaza article kaza abu kaza wanda ba yake yan barike mata sai alaka da gwamnati kungiya ku malamai yan wa'azi ne a kira ku a kaza ke yan mai wakana ba a kira malami da a tashi kowa to gane kenan kenan ba wani matsala da an sa wani wanda ba malami ba kan shigan kungiya kungiya a birnin mu'amala kamar kungiya ta siyasa alaka ku da gwamnati ba wani a cikin malam ba ya malam ba to kuma san tsegumin an sa wani ba malami bane ba a aiki ne na gwamnati na alaka da gwamnati ke dan takarda amma a takaice iya wataran eh me yake cewa kullun kakwai mamaki a lokacin nan matasa kullun matashi daban ne aka samu tsahi da yawa kullum matashi akwai abu da yawa da muka yi muka daga baya muka gano da gaskiya mun yi yarinta sama kuma misali daga bani ta gano wa kun ta'addanci ne daga baya yi gadawa na ta yi ana tattauna jirgin malamin niru kun na cewa da na ce habu habu ce bai zuwa habu zai ce kai mai kai bai shi bai zuwa habu ce na ce kai Jafar Allah ya kai shi ma dan rigima ne na ce ta gidan malamin niru kun muka ta yi cikin iya shiwa suna ta abinci mu ta mana wurin ka muka zo sai aji abincin kansu ya aji ya zo tunoci a yi wani abin na wannan malin yanzu mai hoto da mata mutane malin yanzu wannan mai mutane shigantaka da mai kai zai yawa yin zala shigantaka a nan garin da muka kama shi da wannan hoto na wannan mata ana ta wannan hayaniya ta kaza kaza ne sai na je da hoton aljuna amma da yawan ne da ya zo hin hudu da ce zo na ɗan iska ne kuce shehu ga shehu ɗan iska da wata mutane she zabura ni wannan man iliya ni musan shi ma ku zai waye da ce a kai kai ce kuce shehu ji kuna wuce gwan gwa ga shi ne wata mutane wannan kwarai ka san bayan ta baka jike mutum kai har da ya shiga ta kai shi na biyu malam mutari mun je radiyon jiha da babale mai wa'azi sai ya zo ya shiga ciki sai na jiya magana sai na tsaya ka rike wurare wannan yaran ba ta da malamai ba su waye ko kuma zan yi wa'azi an ba mu zan wa'azi roce a kungiya kun iya hutawa da ta yi mun shiga suka ce a bako wa'azi bako wa'azi gurin eh ba wa'azi gurin bako tafsiri da ko wa'azi a can baba ne sun san me sun san me wa'azi mai tafsiri da ta shikirin mun tafsirin zamu wa'azi sai sai muka shiga da muka shiga da take gudu gudu su da laka gudu tafsiri ta yanzu mai tafsiri muka ji yace ayar ne tafsiri da kare kaf shi wannan jimla wani shekarau shi shekaru ya ji shi ce da muka kare ta ku goma kanku ko ta goma ku yanta madan mabi ne ta tafsiri da wazi ku goma ku kanku shi ji wa muka ku ta goma kanku muka kanku da muka da muka kare da muka kare sai da magariba ta yi sai na ce mahabu amina kaka ina ce ina zaka ka nace ina wanka a shi kaga mutum bane ga maka da mutum ko gidan malamu tari nace yaro kace mishi akwai iliya kowa iliya kowa ya jira shi iliya abawa ce yace wani iliya ce iliya kun ce mishi iliya ne hamu hamu hamu ce waye nace ka gani ma waye bane ga maka ka gani mu shiga cikin gida kawo yaran shi a gaban ya kai yaran shi aji ya ka tabu da aji ido na ri kuma ne kallon tijin ya yaba wani mashi ba amma abin suna ne kun ya abin nace nace kai nace wallahi nace kai hankali kanka mun ji kuna cewa malamai nace ina so ku je ku taro malaman garin ta gaba daya duk kira malaman ku ku zo mu bude tafsiri ko hadisi kun ga mu suwaye kun kuna ta ban malamai ku kira malaman ku zama da mu kun gane me matsayin mu kai gaje kace a bace mun ina ina jin ka kina jin ka kun na ga kai gaje kace ka abin biyu azzi nace wallahi ka wutar hakan kuma wallahi sai nabi ali abin nan mai tadid annabi barazana shikenan muka hoto da hawa wuce kai ta zama a takaice dai wannan yasa yi jigirin radiyon Allah da kanshi ya ce da Allah a washi a sa wa'azi da kanshi ya ce a janye haka malam amadu mun sha sa gida shi ƙarshe da ya ƙara mu wajen akwai wannan malam alhaji ilu wannan malam ilu dan alhaji ilu wannan sabon gari malam ilu sai sai zo shi mutum gidan malam amadu to mun je akwai radio bisan bai taba radio ko ba dan na ba dauka take da kanta wato muna yi yace wa dauka ban taba wannan ba dauka ba a takaice dai shi karshen wannan Ahmad ya karan wajen Alhaji Illo wace mun sha mai kai wajen Alhaji Sadan Sani ta mun sha mai kai Allah masu da gidan shi haka gidan Malam Haru Malam Haru yanzu gidan shi ba fafata ma Allah ya zama zama kamar abokina ya zama kamar abokina Malam Haru wata ran naje radio jiha radio amfani iya cewa shugaban radio amfani Malam Abdullah ya bata wani abu mun hujjar kaza kaza kaza akan salatu uku da bakwai na zo na sako shi ta ci haba mala wannan mutum zaka ga magana hujja wannan wannan wannan mutumin nace inda hujja mu ne mata miki nace wallahi inda hujja mu za mu sarka ku da bakwai akwai nace to zan ji gidanka da kai ne je gidan shi da zai mala hauru da almaci sa karatu almajire da nazo ta ya tsaya da karatun sai mun shiga daki da shi nace to malamin zo neman hujja ku yi ku ji hujja da cikawa ta annabi annabi ya ci karwata suna annabi ya ci karwata da sagunu da akan su hujja sine annabi ya ci karwata da sarka uku da bakwai shikenan muna zaman ne wata ta salama malam Musa ya zo kan nace malam Musa ya ce malam wata zo ta ce mu da Allah muna da baki ya dawo ta aka ce maka ce muna da baki to ka hanya da gaba da ya tafi ka hanya da ya dago kullu ta kullu ta kaatu da kitab sutul lal kullu ta kaatu da tayi musamman hujjatul lal alamina hujjatul lal da kaatu da tayi ne na shi ibnu zalim kwashi kwashi idan gwani tayi sai na diba abin da yake magana na magana annabi ya ci karwata nace to ka hanya zo da yazo nace malam haru kaga yanzu ana cewa ka ce annabi ya ci karwata ta suna ta ce haka suke ce haka suke ce ni kuma na san shehu ne kuma kowa shida ne kowa iya waje ta ce haka suke ce ta to zo karanta wurin ka gani me ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam a labarin hadisin abar ma inganta ko da hadisin bai inganta ba na ce ma inganta annabi za shi maka ya biyo wani gari wata mace ɗanta ta ce har sai ɗanta tun da aka aihe shi bai ka hankali bai cikin hankalin shi har tun da jiya ka sake na yaron ya ji ma haka mata yi magana bai magana ko to kadararar na aka shi annabi huce ya je aikin makka haji ya kare he da ya dawo garin ta ji ya zo sai ta ta dawo karwata ta kama shi ya ce ta da Allah nan akwai alaƙa suna da wannan karwatar ya ce gaskiya babu ta amma ta a cika ce ta suke cewa duk wanda san shanki wani na biyu na ce sadaka uku da kace da bakwai akwai sai da kuma alhawilul fatawi abin da ke da ta hawi na fitawi imamu suyudi ne ki ba hadisi bane ba abin da suyudi wata ruwa ya ce kawo ya ce mamaci in ya mutu za a mai tambaya ranar farko da rana ta biyu da ta uku da ta sati ya ce wannan ya kamata a mai sadaka shi malamin ke magana ta tsakanin zaman haru za tsakani ga Allah ka ganin dai wannan ruwaya ba ta da inganci in ma ta inganta ba magana uku baka malamin ne ra'ayin malamin ta ya kamata a yi sadaka kuma ka sani sare abin da ke tabbatacce mamaci aka mai tambayar farko in ya tsira an kare kurum an bi tsira kuma an kare ta gaskiya haka ne ta ce mana idan waɗannan ku samu hadisi bai ganta ba ku samu hadisi bai ganta ba ta ce ayyukan tawai na da ifa sai ya je ka nan akwai nace akwai zan ka maka sai na kawo mishi guda in jirgin murku mai hadisi ɗari biyar shi kuma sai wajen junjuzi ishirin ne na kai mai ɗaya na ce na baka sati biyu na zama kama aboki da mura tattara da shi sai na na ga kusan mai mutu da wata guda gida na je kai mun zai ce baba na mutu ya mun tafiya mun saba kware an an fafata kware da shi sai ya ce ayi muni eh iya san wannan littafin zai diba shi da ifa ke ɗaya na bashi sati biyu na bashi da na koma sati na biyu sai ce da hannun shi ya rubuta hadisi ɗari biyu da da hannu da bik wajen niyya ɗari biyu da ya rubuta da hannun shi sai ce mana idiya na kama mutumin ya hada kama mutumin ya hada san wane ne ya kama mala amur ya karanta hadisi da yi shi ba wai wai yanzu shi ma kenan haka ma ne shi ma ne haka ma ne kenan shi ma kenan ya harka ma wani ga ta ya hada ya hada ya hada ciki shi kuma ɗaya ne na bashi a cikin ita ɗaya ne na bashi ko sai na gano tunda ba aiki dan bayan mun yi magana sai na ji a radio an mai tambaya malam ka ce annabi ya ta karanta sura da gaske ne sai shuru kamar sai ina jin shi sai shuru kakamu na muna nan muna nan cikin muna nan kun ya ci ka riga ka ba neman gane yake ba sauran sauran yana hana shi ba shi sauran sauran ba shi sauran littafin ba yan wa almuhimmu dai wannan shine sunna a takaice wata ran kuma muna fatar Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ku gane kullum lamarin addini ba da mu aka fara ba fatar Allah sa a cika da mu Allah ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadalla alaihi fa minhum minal mu'minina rijalun sadaqu ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا وكان الله على كل شيء قديرا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ثبتا رابيا ومما يوجدون عليه من نار ابتغاء حمية أو متاع ثبت مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب ذباء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
zan fassara ayar harko da ta ƙarshe ayar harko da ta ƙarshe minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai Allah ce daga cikin mazaje akwai wa'inda suka gaskanta ma Allah alƙawarin suka mishi minhum man qada na haba wa minhum man yantazir akwai wa'anda suka cin magurin sun huce in sai imam magaji kuma tsatso ta musu kwano ta ta isa ta alaji inkan ta sauran yan waga sun suke amiri ta dan cin cin sun tashi Allah ce wa minhum man yantazir akwai yan jiran ko ta kwana kuma su canza ba muna fata Allah samu a cikin su ayar ƙarshe tana buga maka misalin ƙarya da gaskiya yadda ake tashi hu a ƙare ƙarya ta tahi gaskiya ta tsaya surata watan surata wata azab nan kuma surata wannan ra'ad Allah ya ce anzala minas samaa'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwa ƙoramu suka cika gwalgwadon ƙorama ƙarama da babba fata mana saidu zaba da rabia ƙorama ta ɗauki ruwa da kunhuwa kasan kunhuwa da ke ruwa ko fu he ga yari ruwa ganin ruwa ya ce umin ma yuki duna alayhi na ya zaga hilata amta an zaba da masalu ya ce haka ɓangaren wannan haka ruwan sama in aka yi ruwa kwazari iya gudu cikin ƙorama in ya kada da yawa za ka ga ƙorama ta cika kunwa ya rihe ruwan ba ganin komai kunwa kun gani ko he kuma da gani ko ruwa iya kasa sai Allah ya ce haka wajen abun gyaran azurwa ko zinariya wanda san abun kira aka sa azurwa ko zinariya cikin wuta ana zuga ana zugawa kun wace rihi zinariya ko azurwa ba ganin komai kun wace to Allah ya ce abin da suke hura mana ado ma haka abin yake ya ce ka zalika ya diribin lawal haka wal batil Allah ya ce wannan Allah haka yake buga muku misalin tsakanin gaskiya da ƙarya ya ce fa'an mazabadu fa ya zahabu jufa'a kunwa na ƙoraman ko na teku ko ne ne an kuma bi zai yi sai ta sai bushi wa amma ma yanfa'un nas fa yamkus fil ard amma abin da yake amfanin mutane na amfanin mai amfanin iya nan an tahi a bar shi kazalika zubu da amsal haka Allah yake buga misali ga masan kada Allah sa mu cikin su yawa Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya amshara mu akan ta Allah ga wannan mutanen kwarai dan wannan abin da ya waka ne muna fatar ya zama to darasi ga an baya wannan dan gwada-gwadan abin da ni na sani ne kuma iya a sami labari da daga yan uwa amma dai wannan shine gwalgwadon abin da yake waje na daidai Allah wala da kusa kuma Allah gafarta mana gaba daya sai wataran kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته